إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahalu sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 24 ko daren 25 ga wata na rabiul awal hijira shekara 447 wanda ya dace da 17 ga watan tara 2025 yau insha Allah za mu yi darasi na 55 cikin littafin riyadu salihin مهارة بابا زيارة باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواجل الفاضلة هنا cikin wannan babi na fadala ta ziyarar mutanen kware ko zama da su da san su da neman ziyara da addu'a daga wajen su dai baban ne mun karanta kisar annabi Musa alaihi salam da Khadir naga za mu tashi wa ƙala ta'ala wasabir nafsaka ma'alladin yad'un rabbahum wasabir nafsaka ma'alladin yad'un rabbahum bil ghadati wal ashi yuridun wajha nan ne naga muku bami bara satin da wuce ko nan ma dai ya kawo wannan aya iya ishara da ita akan yanda Allah subhanahu wataala ya ba manzon shi hakuri tare da zama da masu imani wannan ya biyo bayan manya-manyan ƙurashawa ko manyan gari kahurai suna kyamatar zama da irin su suhaib irin su bilal a masu karamin karfi cikin sahabbai tana ga bai dace ba sun zama wuri guda da su suka nema in suna so anan sa manzana suka zawa wajen shi suna shuraren shi to ya koro wa'annan su hasa wa wurin majalisin shi kawai abin ne dai Allah ya wannan magana haka ba annabi umarni wasabir nafsak ana ka sama kanka hakurin zama ma'alladin yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi rudun wajha wanda suke bautar Allah sahiya da marice kuma suna yi ne don neman huskar Allah mana yarda Allah wannan shine kenan haƙuri da zama mutanen ƙware ya yi zama da mutanen baza kuma matsayinsu ba ruwan Allah da matsayinka na duniya mataka baka da imani kuna to kan wannan ne ya kawo yanzu bayan wannan sai kawo wa na anas radiyallahu anhu qal قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهى إليها بكت فقال لها ما يبكيك أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما ها أه؟ نكو لا لا نكو ماني ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أبكي أن الوعي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها أبنك رواية أنس بن مالك رواية مسلم كان وترى أبو بكر صديق يتم عمر بن خطاب وأنا أبن يا وكان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بايا منزان لا يقوم يا متو أبن يا وكان بايا متو أنا صلى الله عليه وسلم sai abubakar ce ma umar in talaga bina ila ummu aiman tashi mu tafi wajen ummu aiman ummu aiman asali annabi ta tame reno iya yaro ita rene shi baiwa ce wadda aka ce ya yance iya gade ta daga baban shi baiwa ce ita ta bashi ta mai ta mai komai aka cewa ta bashi nono dai bayan ta mai hidima daga baya ya yantar da ita kuma ya armata ga Zaid bin Harisa bai ya ce dai gada ita rene shi kuma ita ce awara ma Zaid bin Harisa aka yi Usama bin Zaid shi yasa kware suke da alaka mai kari da Zaid haka da da Usama a takaice kenan wannan ummu Ayman annabi yakan zuwa ma'ana ya kai mata ziyara wannan latijuwa to shine rannan bayan annabi ya koma ga Allah sai abubakar ya ce min umar in talga bina ila umma aiman tashi mata waje umma aiman radiyallahu anha nazuruha kama kana rasulun sallallahu alaihi wasallam yazuruha mu je mu kai mata ziyara kamar da manzo Allah ya kai mata ziyara falamma intahaya ilaiha da suka je waje umma aiman kenan da abubakar da umar bakat da ta kansu sai ta hushi da kuka faƙala laha sai suka ce mata ma yi biki me ke sa ki kuka amma ta'alamina annama inda la khairun rasulullah sallallahu alaihi wasallam bike san ba da cewa abinda manzon Allah iske a wajen Allah ya yi komi kenan abin samu a wajen Allah ya yi abinda ba da duniya ko ma shiga ta yi shi ita ce ma abiki naka ne mai kawo la abiki ko na lafasan da karanta labaki mai gaban labaki ma za kala min kanta ma eh yawa haka to karma abinda yake tushe asalin magana a can lafazin musulun wannan labaki kuskure ne na nusukakin da aka buga hakakin duka mahiyawa an ce mahiyawa ma da ta gyara ba haka suka amma la'abiki kuskure ne ma'abiki ne kuma ya bada ma'ana mara kyau kalmar da take sai musulun don a cayarwa musulun ko cayarwa musulun hakika haka duka mafi yawa nu suka amma suka gyara ba haka suka sa to abin ya da ma'ana mara kyau zai biyo baya inda ya tabbata to ba haka mai dama ma ne kamar da yake abu shahararre wanda kuma shi ma shahara wurin mutane masu wa'azi ko a makarantu hadisi shahararre na rabata bin sariya rabata bin sariya inda yake ruwa da yake jami'an sarari mana wa'azi wa'azi wa'azi wasu baliga ko hannu da yake cewa annabi ya ce wa in ta'amara mana na sama wa tigo wa in ta'amara alaikum abdun habshi duk in kadiba duk kadiba sun sanin da ko ce kadiba haka da rubuce wa in ta'amara alaikum abdun habshi amma ba haka bane kuskure ne amma duk suka ke imamu nawawi haka kuma duk da kan ta kasa kyauta amma can tushen ai take rahu abu da sauransu ko an koma can tushen ba haka bane ba kuma iya bada ma'ana mara kyau a jama'a da makida to daman babu in ta'amar alaikum wa in abdun wa in abdan habshin wa in abdan habshin wa in abdan habshin sama watiyu wa in abdan habshin cewa wa in ta'amar alaikum babu shi kuma ya bada me ma'ana nan kamar malama akida suke wannan cewa cewa kaman musulunci ya yarda ko annabi ya yarda da shugabancin bawa alhali bawa ya dai karba ba a ba shugabanci ba ba ba shugabanci ba a ba bawa shugaba ba ba bawa shugaban jama'a to dama asalin ruwaya inda take a cikin an ba an kuma tushen kin da ruwa ta zo za ka ba wannan kalmai amma imamun nawawi duk ta shi an gadiba inda aka bugo haka aka bugo abu amma asali ba haka bane ba wa ina abdan habshiyan ne wa in ta'amara alaikum wani kalmar ta in ta'amara babu ita to nan ma kalma ce haka aka bugo littafin kuskuren daga can tuce yake asalin ma noyin da ya buga asalin da ya buga littafin kuskuren daga can yazo amma sai mu gyara kenan babu la'abiki babu ba la bane ba ma'abiki ne kenan da suka mata tambaya cewa ganin ta hushi da kuka sai sun gaya mata cewa kuka kamar tana kamar tana kuka da annabi ya mutu ne mutu a ranar ma tana kuka mutu a annabi sallallahu alaihi wasallam tace a'a ma abiki alla akuna a'lam annama inda Allah ta'ala khairun lir rasul sallallahu alaihi wasallam tace ba ina kuka bane tana kore kuka ba ina kuka bane kan bin san ba abin da yake wajen Allah ya haiwa manzo Allah sallallahu da abin da ya bari duniya ba kuka na ba na kamar kenan mutu kuka na ba na mutu annabi sallallahu alaihi ba kuna ina tasa annabi ya mutu ba haka bane ba walakin amma abiki ina kukan da nake yi anna law haqadin qata min sama wahayi ya yanke daga sama fahayajatuhuma ala albuka ya ta kara tura su ya suka kukan wannan kukan ya karin su kenan akwai matsala duniya yan wannan shi ya kawo shi ma anan kan matsayin ziyarar mutanen kwarai ko abubakar da umar sun kai ziyara wajen umu aiman gani annan ma yana kai mata ziyara amma nan za mu ɗauka mas'alar cewa ashe wahayi ya yanke daga sama kuma nan abubakar ne da umar aka musu wannan tambihin suka hoshe da kuka suka tabbatar mata da abin ta hudu wani ƙara karantar da kai cewa duk mai cewa an yi wahayi ba nan zaman ƙarya yake magana kenan ƙarya yake duk mai cewa Allah ya wahayi ba ne kuma ga Allah ƙarya yake wannan shine matsala ga cikin madogara wannan bayan khatimin nabiyyi wannan kowa ce ta yan ɗari'u mutanen banza masu nan bata addinin su ta masa wahayi kama ka to ka san wahayi ka ce wai Allah ya kawo shi mala'ika ka za ka ce to da mun babu kowa babu ita babu kowa ma amma wahi balle ka maka riya ko ka ba sako annabi ya kama ya baka sako ruwa sai sai murya annabi to annabi ko ko wahayi na malaika ba awa wani wahayi annabi sallallahu alaihi wasallama babu wata hanya da aka samu tabbatatta bayan ya koma ga Allah babu wani abu da ya baro duniya akan aiki hatta ruwayar da ta shahara cewa mara an fi filfilma na fitara ne fi kaza ruwa ta fata ta inganta duk wanda ya gani a cikin mulki zai gani a hulke to na kutan sai abu ko bayan mutane a lokacin yana raye imam hafiz bin hajar cikin fatawul bari ya kawo masaloli na magana ma'anar maganar na daidai ko a mulkin ma gani annabi sallallahu alaihi wasallama da yake shi dan bai kama da ni duk da gani ni ne gani duk wannan iya da alaka wanda ya san annabi sallallahu alaihi wanda ya san annabin kuma ya ga sifar annabi annabi ta shedan bai kama da ni wannan haka ne amma ya ka san annabin yanzu wani zo ce ba ga annabi sai baka wani ga mutum wani gajere ko wani baki ko wani gajere mai gashin baki ba gemu kasan ba shi bane ko ko gemu shi dan karmi irin nawa kasan ba annabi ne gani to wannan kenan wanda nan wata shekara in yi wani abu a radio na abin dariga ne wannan dariga ya zo nan masallaci ya tsatsara ni kan masalar da ta dariga ce shi abin da suke darigan wannan malam mu na ga haza ne muna abun hulki daga ɗan sanar ya zo iya ba mu wazifa a nan bayan wani wancan muka annan muka yi da shi da shi to ga mu ya kaga annabin ya sun fashe gan shi a ci gamu za ka yi a annabi tun duwan da gan shi a shi gani na ci a wanda ya san annabin ne ya ga annabin shi ya gani yan wa takaice masala ga annabi sallallahu alaihi wasallam hafiz bin hajar ke cewa duk mutum mai hankali wanda ya san inda aka sa gaba ya san ba mai gani annabi ya koma ga Allah duk amma akwai hikayoyi wa daga annabi ba annabi ne gani ba ya yanke wani magana ya kama ganin magabata akan kore ganin annabi bayan koma ga Allah ita misali inda ta ga annabi annabi bayan koma ga Allah kenan me kenan za ku sabai han za ku sabai kenan da dole ga annabi iman shi sahabi ne kenan za ku sabai ko haka kuma kenan ku saban sauran addini zaka ce maka zani dan haka maganar annabi ya zo daga baya ya kaso daga kurin ƙarya ce yanci da addini ne duk mai ka labarin wani abu ya ga annabi a wuri kaza ba shi kaza dan ci da addini ne kan mahulki ana iya ganin shi amma babu wani abu sabo da za a kawo duniya abin daman akwai shi ga mai ka ci gaba da idan ya wadi in ba wani abu ta hanya ta hanya mulki da annabi zai bada a duniya ba kuma ba wani magana a wajen magabata shine abin da nake cewa an ga masu magana yan yan wuya yan ci da addini ne yan yaudara ne kan ma ga mutum zai ce magana ga annabi ba kuma ya ga annabi ya ga annabi irin haba ƙarya ce ci babu gaskiya maka magana amma walki ana ganin shi wanda ya san siffar shi ya karanta ya gan shi annabi ya gani amma shi ma baka bai ba sakon da zai baka kawo mu ba sakon da zai baka kawai ba ki cika mu na kan sa bare a san mata sai da ta ga annabi kaza kaza nan aka yi kasar murya ba jima da yawa ba a radio mai ji amfani wata mace ta ce ta ga annabi sallama ya zo wajenta wai tana sai da wake da shinkawa Allah a radio aka wuce tana sai da wake da shinkawa sai zo da ya zo ranar farko da ya zo bakin mutum ne da ciwo a jikin shi iya abin ba can gani a radio aka sako wani malamin garin iya mata shaida da rashin sana addini wa annabi da ya zo wa ciwo jabe jabe a jikin mutane mutane musan kusantar shi ita ta tausaya mishi ta bashi wake da shinkafa ci haka ce a radio haka ce haka ce ta dinya wa kamar ta dinya ba ne ta dinya zama san wallahi haka ta ce wai sai kwana nabi ta bashi wakilin shinkawa ya ce ta hi kwana na biyu he zo sifa balarabe kuma tashi wakil shinkawa ta raka shi ya bata ya bata wasu ababe don ikon Allah kuma shi malamin wakil ce gaskiya ne ka ga sauna rudu ne magwaje magwaje ne bai hankali ma haka ne bai hankali ma to don haka kaga a ce an ga annabi baki ya zo wa da ciwo a cikin shi abin ya kai gaya a takaice ba mu ga annabi annabi bayan koma ga Allah ya dai a mulki kuma a mawarki ma ba sakon da zai baka kawo kurin wannan kowa ta suke kawo sana ta kawo mutane karya kurin da dan hara kurin kenan anan ummu ayman radiyallahu anha ta tabbatar da cewa tana kuka ne akan yanke wahayi daga sama abubakar suka tabbatar su masa kawar kuka shine nan salim nake cewa yan wa wannan hadisi zai gane ga ta masala a duniya wannan shine tushen matsala yawan mazhaba ta yawa a duniya me mazhaba da ai mai yawa wannan yace wannan yace ni ina kaza ni kaza idan da kowa ya samu madadin ai yanke wani abu ai babu wayi kidan kowa zai ce nan to kaza kai baka nasa hadisi baka ko annabi ce kaza ba ina tsammanin kaza nan kaza ne yake ce kaza ko zai labarin kaza tun babu kaza haka dalilin yace yanke samun mazhaba a duniya wannan matsala ce yanke wani wahayi ita ka yawan mazhaba ta gaskiya da ta bata suka cika duniya kowa ta ga ra'ayin shi cikin addini sai ka kaza eh bige bige yawa tana bige bige ne babu karara ba da ga lokacin sabai kowa ne bace ne lokacin sabai ba magana mazaba ne kai ga mazaba Abubakar ka ta Umar ta ga ta Umar kai ta Ali mazaba Abubakar ta Ali babu kuna annabi bace kaza ake ba kaza ake kaza kuma ake aka rayuwa babu wani matsala to amma da abiya nisa wani abu sabo iya zawa wani abu mu taɓa yin shi ma yanzu ya zo sannan da kuma ijtihadi ya zo nan kaza wani labarin ni bin ji ba wani ya ji shi he kaza auri kaza wani rizuma iya wani ƙarya ne ma wani ka ga wani wani ya rida he ka hukunci akan shi ya ce a ni bin tun na ga wani ƙarya ce wani magana ba bai ta wani ce haka ka gasa yanzu abin ya shiga duniya shi da yanzu kenan abin addini ke da wahala wajen warware matsalar addini dan babu wayi kana wahayi kurin kaza ne zai shi an huta ba magana dogoro ko zai ba magana ijtihadi kurin zai annabi yara zai ijtihadi annabi yara itari mai zai ya rasulullah kaza zai ce kaza ne ko an kare eh shine ta kware yasa yace kenan matsala ce abun kuka ne magana kenan matsala ce abun jaje ne wahayi ya yanke daga sama kenan wa me ya alakanta da mu kenan Allah ya yanke alaka da bayi magana ba shi ba an kare abin da zo ya zo me yi ya mara ya bari kurin shi magana kenan kurin yanzu Allah ya kare da mu ya kare hujja ta kare ya yi kuda banzan shi ya isar abin da isar ya kare an rihe shi sai abubakar siddiq lokacin annabi sallama yake magana Allah ba shi zaka kaza abubakar yake kuka sallallahu alaihi wasallam addini ya kare abubakar yake yake kuka ai matsala ce Allah yanke alaka da ku an kare ce dan zo an kare Allah yanke alaka da mu yace kaza ku kaza ku kuma kaza a babu wannan magana kidan ba karar matsala bace ga dan adam a yanke wahayi daga sama shine ke wannan matsala ta yanke wahayi daga sama ita sa ummu ayman kuka abubakar da umar kuka kenan kare matsala ce a duniya yanke ruwa da komai cikin zuki kuran Allah ce kaza za ya jike na ta yi kuran ba matsala kwada to abu ya riga ya kare Allah ya yanke hujja gare mu me yi yayi mara yi kuma za a game a can sai ina ne muke wa ana bi hurairah radiyallahu anhu anan nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan zara akha lahu fi qaryatin ukhra فأرسل الله تعالى على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد قال أريد أخا لي في هذه القرية قال هل لك علي من نعمة تربها علي قال لا غير أني أحببته في الله تعالى قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه رواه مسلم abin da ke wannan ruwaya abu hurake ba da labari yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ta labarin cewa annan rajulan zar aka lahu fi qaryatin ukhra wani mutum ya kai ziyara zuwa ga wani dan uwan shi da addini a wani gari ya kai wa dan uwa ziyara kidan ba garin sa ɗaya ba a wani gari yake shi kai mai ziyara fa arsadallahu ta'ala alama darajatihi malakan sai Allah ya ajiye wani mala'ika akan hanyar da zai shi wannan garin mala'ika zo tsaya yana jiran shi falamma ata alai da wannan bawa mai kai ziyara ta dan uwantaka ya je daidai mala'ika qala mala'ika nan sifa mutunci dan mala'ika ya zama sifa ta mutum haka abin sanan mala'iku sun san sifa sifa ta mutane haka ta mala'ika jibril ya zo wajen annabi sallama da sifa ta mutane ko wanda an ce iman hewa yana zawa ta sifa ta wannan yake sun shi wannan diyatar kalbi diyatar kalbi annabi yana ya zawa ya kace diya ne ka zo aisha ta rasul azna azna ko diya ce ba diya bane ba aisha jibril ne iya zawa da siffa diya an ce mutum ne kyakkyawa iya da kyau kyan siffa kenan malaika yakan zo siffa ta mutane to kenan wannan mala'ika zuba mutunce da ya zo wannan bawan Allah da ya kawo daidai mala'ikan sai mala'ika ya ce mishi aina turid ina zuwa ina zaka mala muka ce mala ina zaka ina zuwa ya ce uridu akhali fi hadha gaya kamar dai ke ne da garin ne ya ce wani dan uwana zan kai ziyara wannan garin ke zan shiga wannan garin zani wajen wani dan uwana qala sai mala'ika ya ce wannan bawan Allah halaka alayhi min ni'matin tarbuha alayhi akwai ka wani abu a wajen shi da ka bari kake neman karewa kamar ka gyara alaƙa da shi don ya kare maka wani abun kina kaka wani entere wani amfani a wajen shi da kake zuwa wajen shi ya ce la ban komi tsakai na wanzan nake so ko gyara ko mun la ya ce ya gayar an ne a habautu fi lahi ta'ala amma na so shi ne kurin don Allah kin soyata ta addini mutum mai san addinin Allah ka so shi kurin kan wannan ce ina mu shine baban namu san mutumin kware dan Allah shine kurin kin ba abin da zan ba nan ba so ya ce kun ta addini sai wanda ka ta musulunci qala sai wannan malaika sifa ta mutane sai ya ce ma wannan bawan Allah fa inni rasulullah ilaik ni dan sakon Allah ne zuwa gare ka kawai iya karantar da masu kawo maryam mata wahayi kaza mun zo a cewa annabi ba annabi ya ce a Allah yakan aiko maka mala'ika kai ba annabi ne ba eh ko wani abu ne ya gaya maka dai shahi ka wani abu ne ya gaya maka babu wani abu da ban za ka kai sako ga wani amma dan mala'ika zo ba ce kai manzon Allah ne kana mala'ika ne na musamman kuma ce mishi ni manzon Allah ne zuwa gare ka kai aka aiko ni zuwa gare ka me Allah ya konan gaya maka bi anna Allah qad ahabbak cewa tabbas Allah ya so ka dalilin da san da Allah ya maka kama ahabbatahu fi kaman yanda ka son wannan bawo Allah kake son shi dan Allah dalilin haka a baka labari Allah ya san ka magana kenan nan kaga akwai kenan fadala ta san mutun dan Allah ba da wani intanet wani a duniya ba kurin kaso mutum don Allah ya mutum kwari ka so shi kurin sama gaba mai na musamman maka haka insha Allah wannan ruwa ta imam musulun sai to nan ya ce arsadahu li kaza idza wa kalahu li wannan da an sa an kasa arsadahu bi kaza ba nan kasa mutum ne ya kula da kaza ne al madaraja bi fatah mim wa ra'i taliqun da wannan mun fata shi ba nan gurin tarubwa ta kumbi biya wa tas'a bi salahiya ke tarubwa ma'ana abu da ke tsaya kana kulawar gyaran shi don biyar bin fasara cikin karatun kurun sai wa anhu wata ruwaya ta Anas bin ta Abi Hurairah radiyallahu anhu yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man aada maridan aw zara akhan lahu fillah nadahu munadin bi an tibta wa taba mamshaka وتبوأت من الجنة منزلا cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya kai je ganin mara lahiya wannan mara lahiya an kaje ganin shi na dawa munadin mai kira ko mai shi zai kira bayan tsibta ka ji daɗi wa tsawon shaka tahiyar ka ta kyau wata bawa a min aljannata manzila ka samu wurin zama gidan aljanna to wannan ruwaya hadisin yana da rauni bangaren isnadi illa yana da ma'ana muke kuma ruwayoyi sun zo ingantattu cikin sai musulun irin ruwayoyi ingantattu wanda suke tabbatar da fadala ta zuwa ziyara ta mara lahiya annabi ya tadun da wajen mara lahiya iya cikin makarafa daga makarafa iya cikin gaman garka aljanna wata ruwaya ta tabbata cewa an gaje garman lahiya da sahe malaika dubu saba'in suka maka addu'a har zuwa marice to wannan sun inganta ruwayoyi masu fadala na zuwa ganin mara lahiya an gaje da sahe malaika dubu saba'in suka maka addu'a har zuwa fada rana an ka dare gaje garman lahiya har zuwa wannan sun inganta kenan kada wannan bata inganta ba kan wannan dai ruwayu sun inganta akan fadala ta zuwa ganin mara lahiya amma wannan hadisi yana da rauni وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافع ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يهديك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يهرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة متفق عليه abu musa ke bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya buga misalin innama masalul jalis sali wa jalis su ga misalin abun buga misali na abokin zama na kwarai ko mu ce nagari ka zamana da nagari da zama da jalisu su mugun abokin zama lalatacce misalin wannan biyun mai zama da mutumin kware ka hamilin misk kaman wanda yake dauke da turare ne shi na misk an tanshin turare an can zaɓa nan da kamshi kaman wanda yake da turare ne shi ne kenan wanda yake mutumin kware mai zama da mutumin kware da mai ɗaukan turare wa nafi da da mai busa ziga-zigi ziga-zigi wasan ziga-zigi ya rabu san shi ba ya kai kai tsohon kai ne kawai ga wata magana kai da ma wata beka bai wata beka yana mai tsohon kai ya tafi karta mai yare ne busan ziga-zigi yare busan ziga-zigi ba mai zuwa makera zai ga makera da wata fata haka da kowa ana an ji hata da shi ka dauko iska ya rike sai fu da ake busa ake busa gawayi an bu an ji ya ji iska kuma ya rike ta sai fu wanda bugu iska abun buga iska ne to hata da hata ake shi wannan ranke muna an shi wannan shine kirki wanta eh tauki ta wata mata ake dan aja sai da wata ake a fata ne ake ja au ana bugu ana buga ana ana buga gawayi duk za wata kira da shi ake kira ta makera shi ne zaga shi na alkirkin to wace shi wanda yake ma'ana kenan misalin wanda yake dauke da muski ne da mai busa ziga-zigi ya ce shi fi hamilin muski wanda yake da tarare kuka zana wuri guda ɗayan abu uku in ma an yi in ma ya baka mata ran ka sha kamshi wa in ma an tabta amin ko ka sayi turare kana bukata ka saya kai wa in ma an taji da minu da ko kuwa ko ba komai dai ka ji kamshi mai daɗi ko bai baka ba dai ka ji kamshi yanayi mai kyau ne ko ya baka ko ka saya ka tayi gida da shi ka sa ko ko ba komai dai ka ji kamshi shi ma'ana wanda yake na ma'ana misalin mutumin kwarai ne shi na biyu khair mai daukan ziga zigi mai busa ziga-zigi ɗayan biyu imma an yi hurga siya ba ko maka yasa bai kona maka riga ai fu ai agawai yake tashi fur fur iya buga fu fu gawai iya tashi ko imma wannan gawai ya tashi kona maka riga wa imma an taji da min rihan tayyib ko ka samu muntina ka samu wari wari ne bugo warin ga warin hata ko warin gawai abin da ke bugowa kaji wari kaji wani ziga zigi da fata ko kai ko ya kora maka riga kenan haka mutumin banza yake ba a wani komi shine magana kenan eh ko kai lalata ka kai ma saka hanya mugu hanya akalla dai babu alkhairi tare da shi shi na bai ga misalin mutumin kwarai da mutumin banza shi ne ce ina ma masalin jalisar sale misalin abokin zama na gari wa jalisar su da mutumin abokin zama mummuna misalin su ka hamil musk wa nafi alkhair kamar wanda yake dauke da turare ne da mai daukar zuga zuga shi fa hamil musk wanda yake dauke da turare imma an yuhdiyaka imma ya baka wa imma an tabata aminin ko ka saya turaren daga wajen shi wa imma an taji da min rihan tayyiba ko ka ji kamshi mai dadi amma wa nafiqul khair mai buga zuga zugi in ma an yurika siya ba ko ya kona rigarka wa in ma an taji da min rihan muntina ko gaji wari wannan shine misalin shi wa ana bi hurairah radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahu almar'atu li arba' لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فزفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه cewa abu rake ba labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tunkahul mar'atu li arba'in al'adatan adam mutane ana arman mace da abu hudu yau da kullum abin da yake wakana cikin mutane akwai wata za a rame ta dalilin mai kuɗi ce mai arziki ce wanda zai saka wani ya almita shi ma iya fata samu wani abu za kai hari don mai kudi ce dukiyarta wale hasabiya wani kuma za a almita dalilin ɗaya dangi ce ɗaya ko wani shugaba ko wani mai kudi dai wani dai mutane da matsayi na nata na gidansu shi ne don asalinta wale jamaliya wata ana armanta don kyanta kuran kyakkyawa ce eh wata kuma lijiniya don saboda addininta wannan abun uku da mutane suke ake armata don su to kai annabi ya maka ishara ya maka shiryatuwa kai fasafar gida ka rike ma abuci la addini kada bata da ka an ta nanka gaban kasa ma'ana kamar aka an kar magana umma mi zai kana kullun kai da abin da kullun ko ma ba komai ka arme ta mutanen da gaban kasa kenan ka dauki ma abuci addini na menene sa ma abuciyar addini a gaba akan kudi akan asali akan kyau tunan wai ba an hana ba ne ba arman mai kyau ko arman mai dukiya ko yan asali ba wadda hana wani abu abinda ake magana ga kyau ga dukiya ba ba addini kaka ɗauka magana kenan kakkakin kai dukiya ta kaje dan kai ka ci gidanku ka sha wahala inda babu addini ba riba bace ba ga kyau babu addini na maka fada kuma ka sha wuya kuma abin da gara ma za ta yi kuma babu nutsuwa an san mata mata masu kyau ba addini ko san tsaye su da suke fitinu ake fitinar su kai ba su fitine ka kuma ba magana kare kai da maka sani inda babu addini addini kada ki sa mata kare kanta to mata ba addini kanta kai jaka haka asalinta haka dukiyarta amma ma'abuci addini yakan yi kyakkyawa ce da addini kaga masha Allah kyakkyawa ce da asali masha Allah kyakkyawa ce da dukiya duka wani yaka dauka da kyau sai ma ya takara amma dai ana magana wannan kadai su ne ana kai annabi kai zai kira ka kai dai ka rike ma'abuci addini ci a gaba kinan da addinin ko ba kyan ko ba kudin ko ba dukiyar in dai akwai addinin ga saboda addinin ta dan ko me ya gushewa kyan yana iya gushewa wannan asali ya uban da mun iyawa shugaban kasa ne ne su ga wasu suke gidan kaso oh an kace mashi kai wani zaka ce akwai wani kace kai abokin wani ma ya kaban gaza gishi ne kuma shugaban kasa ne yayi mulki ya komi amma wani iya so ma bata ma yace kai abokin wani ne sai gaba ya shawa ma wani kashi da kashi sai gaba kaso baka san ma'alaka da shi wani ma shugaban kasar an kashe shi mulkin babu yi suna yawo kan kaci cika wulakance nawa kai ka kenan gushewa yake matsayi ne in kudi ne su kare kuma kewa ko tsuwa duk balanken ta tsuwa kaga tana tamoji tana yaba kaga ma kaga sakin zaka kenan kana akwai maganar addini shine gaba da komi sai ka kasa shi gaba sai yake ce maka nan wa ma'anahu annan nasa yaqsiduna fil adati min al mar'ati hadhihi al arba yace ma'anan wannan magana mutane al'adatar yau da kullum suna nihol mace dalilin wani abin guda hudu kai aka ce fahar anta ala zati din kai aka ce kai kudan ma'abucin addini wasu farbiya ka riki ma'abucin addini wa haris ala suhbatiya kai kudan zama da ma'abucin addini dan baba muna magana baban zama da mutanen kware wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li jibril ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك ابن عباس كي تشيوا annabi sallallahu alaihi wasallam ya malaka jibril zalla ce ma jibril ma yamna uka an tazuruna aka sanar ma tazuruna me yasa baka mana ziyara sama kaman kaman annabi ya ma jibril ya rika mishi yawan ziyara sama da dake kawo yanzu kai kawo mana yawan ziyara saboda kan ka annabi ziyara ba mahayi kurum a zo ku ziyara kurum kurum zo su ziyara ne suna zai zawa kai ka annabi ya ka annabi ziyara ba dan wayi ba a ya ka mai ziyara kurum ziyara iya zawa an ce muku zai zo da siffa ta diya sai ka zo ka koma diya ne ga kuma jibril ne yana zawa haka kurum sihira ai irin kan suka ma a badar ba suna hira suna hira ba a badar akan wannan abun wannan kawuran wanda ibn mas'ud ya zo ya janyo ya janyo abu jahil a ƙasa ya janyo kan giri giri giri jibril da ta da annabi ya dariya annabi dariya akan ibn mas'ud ya janyo kan abu jahil na sai tun kada tun kata ya bala da wani ya zo a dakika na abu a takaice haka irin ziyara da ya kame ya suke magana cewa annabi jibril yake cewa yake cewa annabi sallama inda ka gani lokacin da Allah halakar da fir'auna lokacin da fir'auna iya wannan kalma ta amadu bil amadu bil banu surakin nan iya nema imani iya ta imani da abinda ba san imani shi yace inda ka gani lokacin mai tsar sunan kana gani na Muhammad lokacin da nake daukar laka ina tura bakin fir'auna ina gudun ka aje iya hodi Allah ya tausaya mishi iya ce ina gani ina ka san hira ina gaya mu shayi ina dauko kasa ina tura a bakin wa iya tsoron ganin rahama ta Allah tausayin Allah shi kuma ya tsani ya tsani fir'auna shi ma jibril ya tsani fir'auna bai sai ya tsani da kamar da aka zaka baka baka wata musulunta wani bala'in da ya ka ta baka aka kada sai ka je baka haushi baka so musulunta gurin to shi ma jibril kenan kware jibril ya tsani fir'auna iya ka tsana ga jibril ga fir'auna ya sha ruwa iya ya sadu da ya mai kauye amma ya tubi lokacin da tuba ta wuce al'anu kada sai ta gam Allah ce wuya gure to amma duk haka iya tsoron ka aje iya wannan kalmar tashi Allah bai rama yace ina dauko laka ina tura bakin iya riya bakin fir'auna kare kare yanzu suna hira ko abu da abu kana labarin hirin suke to kenan nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya nema wajen jibril ya rika mai yawan ziyara shi magana magana isa ka mu ziyara sama da kake azu sai aya ta sabko ta alqur'ani wama natanazzalu illa bi amri rabbik ayi mala'iku suka ba ma sabaka saman duniya ko saman ba mu sabkowa sai da uzinin ubangiji ba babu da izinin kan mujimi abin da ga dama a ba mu sabka sai da uzinin ubangijinka lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma zalika Allah shi ke kula da mu gaba da bayan mu an ce na zamani na wuri Allah shi ke kontrolan komon mu kan ba abu ɗaya da muke da karan kanmu kenan an ce mu zo muke zawwa Rawal Bukhari nan menene ya kawo na ruwaya Imam Nawawi rahimahullah a ya kawo wannan ruwaya yanda can babe da yayi neman mutumin kware ya kama ziyara shi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya nema jibril ya rinka mai ziyara shi asalin ka magana wa ana abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wannan ruwaya ta imam bukhari da makaranta abu sa'id ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam qala ya ce la tusahib illa mu'mina ولا يأكل طعامك إلا تقي رواه أبو داود والترمذي بسند لا بأس به annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa kada kai abokanci wani sai mu imani kaka aboki mummuni kaka abu taka da fasiki haka wala ya'kul ta'amaka illa taqi kada wani ci abincinka he mai tsoron Allah na an ce akwai kwadaitarwa ba haramci ba ba haramci ba kwadaitarwa da fadalan amma ai akwai kai sun gamta ya fara ka san taqi da kuma taqi ne kaga mai karaman kari muskini ka san taqi ne ko ba taqi bane ba kaga a nan ba magana bace ba ta an ka ba wani ba taqi ba ka lai a abin da yayi dan muna cikin fadala ta mutanen kware ga masaraunin sauransu dan annabi sallallahu alaihi ya zama da mutane kuma gari annabi sallallahu alaihi da yake magana wanda ya ba barawo ya ba barawo kudi ya ba kudi barawo na gaba amma da bace iya sarka sarka taka ta wani Allah ya ce sarka taka ta wani shi ko aka ba shi ladan abin da bi asara ba ai barawo ne ba sarka ko a ce iya wa sarka ta ta sa shi ya bar sata kage dana magana abin da yi ne ba an ka ba mun ka ba wani ba ta ki ba a ce kai lahi kuma akwai ana ana ana sadaka ma dan jin hankali annabi ya ba malafata qulubum ko annabi ya ba sadaka nake ce ana jin hankalin su ana ba mutum ba wannan abin da yi ne ko fadala ta ciyar da mai tsoron Allah fadala zama da mutanen ƙwarewa masu imani su kamata ka hiyi ta kan wasu sai wa ana abi hurairah radiyallahu anhu annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qal الرجل على دين خليله فلينظر احدكم ممن يخلي ممن يخلي nan magana cewa annabi sallallahu alaihi iya cewa mutum shi ar-rajul mutum ana jin jawo ne ko mutum ko mutum ne dai kan ka ce mutum iyakan addinin abokin shi irin adata mutum in ga mutum banza tare ke mutanen banza kan mutum ko take mutanen kware kenan ana aiki zama da mutum iya tasiri shi ya ce mutum iyakan addinin masoyin shi kan halin abokin shi da haka tun da abin kenan abokantaka tana nasu nawa mutumin banza ya bata na kware duk da akan samu kuma mutumin kware ya gyara lalatacci to kai na kware kakka yarda an ce akwai abu da aiki misali akwai inda irin kamar da ke ba taimakon musulmi ga kawan kawuri inda kai kana ga za ka iya janyo shi wannan daban ne ba ta kamar shi ka zamanta da shi a iya za ka janyo shi amma inda a shi ne shi a gabanka shi ke jan kai ma yamma ka kai ne mai bi kaga kai ma kana kan kana kan haɗe tabbas zaka yi zaka yi karkata tare da shi dan haka annabi ce kenan mutum ya kan addini masoyin shi da haka abokin shi ko an ku diba ya ga da wa yake abokantaka dukkan wayo sai inganta dai wa ana bi musa al-ash'ari radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'u ma'a man ahab muttafaqun alayh annabi sallam iya cewa mutum iya tare da wanda yake so kenan gobe kiyama ta zaka ma kun gana kenan wa fi riwaya qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من احب ونزوت يا رسول الله يا نبي الله متن iya son mutane kana son su amma walamma na kabbe kai mana mana kana son wasu bayan Allah na kware amma darajar ka bata kai tasa ba iya kamar ginin gobe kiyama za a yi na ina son kana son wani abokin ka ne amma baka da daraja irin tashi ya hika kima matsayin a wajen Allah subhanahu wataala shine da bai kame wannan magana ai almaru ma manhab dan Allah yana gama masoya da masoya lahira dalilin na koli kamar iyalai ne dalilin na ƙoli ya ɗauki na ƙasa gama su ya cikin fadala ta aljanna ni'mal aljanna Allah yana ɗaukar na ƙasa da yake da alaƙa da sama ya aka na ƙasan sama wajen wancan dan aje da shi daɗi wanda zai na amana ta batun zuriya ta iman alƙalan yin zuriya ta malata ko amma sana min amalin min shay wannan haka suna to haka ma abokai kenan Allah yana gama mutanen kwarai da mutanen kwarai ko da baka da wata irin aiki wasu shi ka daraja in dai kana tare su kana da damar a gama ku wa an anas radiyallahu anhu anna arabiyan qala li rasul qala li rasulillah sallallahu alaihi wasallam mata sa'a qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma adata laha قال حب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت متفق عليه ونزو ana mutumin kauye mutumin daji ne sai su dawo shi na kiyama shi tashin kiyama shi tashin kiyama shi sa'a mata sa'a shi tashin kiyama annabi ce to kai da kake tambaya kaman ka ce mai tambayar kiyama ma'ada tala me ka shirya wa kiyama wani tattali ka mata sai ga ga tattalin da ya ce hubballah wa rasuli san Allah da manzon shi shi tattali ce to kana tare da wanda kake sa anta ma ma ma ma mana hababa ta ba muttafaqun alayhi lafaz muslim wannan wa fi riwaya wafi ruwata lauma wata ruwaya ta man bukhari ya kawo muslim ya kawo yace ma adattu la min kathir sawmin wala salatin wala sadaqatin walakin uhibbu Allah wa rasulahu rasulullahi ban yi tattalin azumi yawan azumi ko yawan sallah ko yawan sadaka ba so ne ni ga abin da na rike da kyau san Allah da manzon shi su ne babban abin da sun ta gaba ba babu yawan sallah kiran ta nafila babu yawan azumin nafila amma kurin iya san Allah da manzon shi annabi ya ce mishi anta ma'a man ahbab kan ta da dake san wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala ja'a rajulun rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب من مع من احب متفق عليه ibn mas'ud ke cewa wani mutum yazo ce wani mutum yazo wajen manzon sallama yace ya rasulullah ya manzon Allah kayfa taqul me zaka ce wa me zaka ce fi rajulun ahabba qauman mutumin da yaso wasu jama'a wa lam yalhaq bihim amma bai kai ba daraja irin ta matsayin aikin su فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب متين iya tare da wanda yake so وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه هذا متفق عليه توتوجي النبي صلى الله عليه وسلم يتي الناس معادن كمعادن الذهب والفضه خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف نعم abin da yake wannan ruwaya cewa Abu Hurairah labari annabi sallallahu alaihi ya ce annasu mu'adin mutane kaman taska ce ta ƙasa taskan mutane kamar taska ce ta zinariya da azurwa nan ma'ana tushen mutum in na kware ne na kware ne ba ta dan zaɓi za a jahiliya su da ga matsayinsu da musulunci ya zo a yadda ka san asalin zinariya ko azurwa ba ruwansa da lokaci kaza a jahiliya a musulunci da ne yanzu kowa san matsayin wannan abin guda biyu suna kima su tana nan a kullum diyan da aka juya zinariya na da kima azurfa na da kima kuma gashi har yau diyan da aka juya kuɗi ne za a divaliyan shi a karya shi dala ko naira ko sefa sai kasa ko sai sama amma azurwa da zinariya suna nan zaman kansu shi ne asalin murgima masu ganin ka matsalar cewa shin an ba dala da sefa da naira matsayin zinariya ko azurwa a matsayinsu na saman na asamaniya jamhurin malamai mahi yawa suna kan cewa an ba su wannan matsayi to amma wannan tarjihi ne na guje ma shiga da sauransu amma a haƙiƙa gari ba a haƙiƙa ba sa ɗaukan matsayin azurwa ko zinariya duk wani kuɗi ya karewa har yau totuwa ce yau a ga dama ba muna a ba mu dolar ɗaya ba da ɗari ishirin ba a ga mace sai mun ba da jika goma ba mu ba da muka iya na ce an karye sai bakon ta karye kuma abada ba mai ta karye kurum ga naira dai ina ganin naira da mun sha canji da nuna naira uku jika guda ko ba kaɗan da naira ana da sile biyu naira uku jika guda zai kai ba da dubu biyu ɗari shida a baka in kawai jika guda ya kirgo mana naira dubu biyu da ɗari shida ƙara talatin da wayanmu da wayanmu muna zuwa shago mu je jan canji ka ba da jika a baka naira uku wata da sile biyu to yanzu ya ka yan ka ba da jikar nan naira zai alalo kuma naira ce ya amma ka dubu biyu da ɗari shida da talatin kuma an ce an ce ana matsayin an sauka zinariya ga matsala ce gaskiya dai Allah Allah gafarta masa da kono wannan abu ne ya kauce mara bada amma a takaice dai kenan kaga ba yanda zai kono abu ne na malaman ijtihadi an kare amma wai kima ko an wadi a baka an sha an bata da kiman amma ba sa matsayin zinariya ko azurwa sai fa ko naira ko dolar ba sa matsayin wannan canza suke amma din aka canza azurwa zinariya tana nan lokacin da katurazan sez ne domin sez na domin sez ne aka samu matsala tattalin arziki na duniya da aka yi shitkin wannan kan duniya ba wanda ba samu matsala ba ha amurka amma me matsayin hayya ko ga tattalin arzikin indiya da shana su su su girgiza ba su kai su girgiza ba duk duniya ba wani bai girgiza ba ta wannan abin da aka yi an ba an ba rasha ba kai an ba china ba da da indiya me aka lura sun rike zinariya sun mulki ta mai yawa ashe sauran kurin da sayar duna ne hasashe ne takardu ne kurin takardu ne ko amurka ta makanta metro fanta ai takardu lissayi na ake na shifar shifar kasan na masu ake ka aiki takardu abinda aka ba su kima gidaje ne aka ba su aka yi wata kwantara kamar ake da yanzu yan kwangila ko mai kudin banki ya ji a ba gidan miliyan hamsin ya wace balaki miliyan ɗari ba na yi ba su ma amurka haka aka musu ake zama da wani balar na gidaje da aka waye gari a shekariya ce shirme ne ba wani kimar kowa zubi shiroda ke cewa duk wayan kan turawa duk wayan mun dogara da banza amurka dola ashe shirme ne gashi yaro wayan muwadi amma zinariya tana nan da kimata to al'ummi da zama muna maganar mutane kenan tushe mutumin kware a da yanzu ma kware ne mutumin bai canza iya nan zai shi kuram shi mutane kamar ma'adini kamar irin taska irin taska ta zinare ko azurwa yace khiyarun fil jahiliya khiyarun fil islam inda mutumin kware ne a jahiliya to haka a musulunci mutumin kware ne amma ta izafaqu in suka fahimci addini wa da abin akwai addini to mai fata addini ba ba ba ba ba da jahiliya da musulunci addini shine yazo karanta addini to amma ba addini me tare kai kenan ko ana rushe musulunci ka kuma kamar lokacin jahiliya ne yace kenan hiyayye a cikin su hiyayye a jahiliya a yanzu ma shine hiyayye amma in ya fahimci addini sai ce wal arwahu junudun mujannada rayuka rai ruhin mutane kamar wata runduna ce wadda suke haduwa da juna fama ta'arafa mina e talaf wanda yana masu yakun da maka rayuka mutane halinsu halin mutane guda ya gaba suna halin sun haɗu wuri guda irin halin guda ne kenan halin mutum ke sa zama da wani halin mutum kamar zama ruwi ne mutanen kware suna tare da mutanen kware ɗabi'a su wanda halin su ya zo ɗaya na raukan suke irin abin su guda eh talaba ka san hada ka san hada kai sun samu hado kai suna abuta suna son juna dan suna da hali kusan iri ɗaya wa ma tanakara mina wanda halin sai bambanta ba iri ɗaya bane ba ikhtilaf yasrafu yasaba kenan ba su zama tare na magana kenan ana ka wannan kenan abokin abokin aboki abokin ka gan ku tare ana ga alama kai mai shine sake ba a san zaman mutumin kwai da mutanen manza ka shiga layin mutanen manza kai ma ya ce kai magana da su to shine magana kurum sai eh wannan dai ruwaya muslim ya kawo ta imam bukhari ya kawo ta na al'arwahu junudu mujannada ruwa kashi ya kawo ta ma bai kawo ta ba nasu ma'adini kin shi imam bukhari ya kawo da al'arwahu junudu mujannada kin wannan sai wa an usayr bin amr wa yuqal ibn jabir ma'ana usayr bin jabir wa bi dammi hamza wa fath sin al-mumala kenan usayr shine kenan damma ta hamza kin fath sin kan shine kenan usayr fata kan sin kenan samar sin mana diya mu malaki na wannan ka san da ka suke fasar da ta wanda babu wasali don abin ya ake fasar kalma bi damma bi fata kaza kaza kaza tare yake da karatun da da bakin da kalmar da fasarar da wasalin tare yake da kalma to wannan zuwa abin da Allah ka sanya ban gashi da amma amma ka dako da kodosari da fataha da damma duk amma ka auren su to wannan wannan ruwayar ta shi Jabir eh maka ce Usair bin Amr ko Usair bin Jabir ga abin da yake cewa kana Umar bin Khattab radiyallahu anhu idza ata alai amdadu ahli al-Yaman sa'alahum afikum Uwais bin Amir Umar bin Khattab yadda yake idan an samu amada da madad lokacin nan aka tura gari ka za ku kawo ƙarin sojina ko kwa dubu ko kwa ɗari shi a ce madad kenan shi a madad kenan yan irin ƙarin sojin da ake kawowa daga yaman mutane yaman suka zo aka kawo sojina yaman suka zo sai tambaye su a fikun oyes a cikin ku akwai oyes haka kullum yake tambaya ashe akwai dalilin tambayar hatta ata ala uwais radiyallahu anhu har Allah ya sa rannan ya kutse da wanda yake nema uwais bin amr al-qarni wannan insha Allah ganin abu da mu ishara kenan darasin gaba himma da hadisin uwais bin aida al-qarni insha Allah Allah kai mutatan sama insha Allah Allahumma salli ala Muhammad